muna yinin talata ashirin da nawa kenan da biyar ko da hudu to ashirin da biyar ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara watan August muna bakwai kenan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ya kaddara mana haɗuwa don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari. Sati biyu da suka gabata mun tsaya kan hadisi na ɗari da tamanin ne. Wancan satin karatu da iyu ba a dalilin yanayin ruwa ko kuma yayyafa da ake yadda an muka ci zamu yi karatun wanda suke waje zai zamanto akwai takura da shiga cikin kunci wanda ya samu ka yake shawara a ɗaga har sai yau da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana haɗuwa. Yau za mu tashi hadisi na ɗari da tamanin da ɗaya na'am adin mun wuce nan ma ne ko na'am mun je har ɗari da tamanin da shida a ƙarƙashin babin da yake magana akan kisas abd rabuwa ga ake mabawa ko dai a nan duniya ko kuma lahira gaban Allah maɗaukakin sarki yau babin da za mu tashi magana shine uksuhum mimma talbasuna ku tufatar da barorin gidanku yaran gidanku daga ku abin da kuke sawa haka wanda yake da barori wanda yake da bayi wanda yake da yaran gida in ya tahi dinki irin abin da ya dinka shi zai dinka musu yace haddathana Muhammad bin Abbad qala haddathana Hatim bin Isma'il an Yaqub bin Mujahid abi Hazrata an Ubadah bin al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit qala خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبي اليسار بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووآه قلبي وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة نعم حديث أن كربوشي daga Ubadatu ibn Walid dan gidan Ubadatu ibn Samit shi kansa Ubadatu ibn Samit sahabi ne sai yake tato da shi da baban shi kharajtu ana wa abi ni da babana mun fita natlubul ilma muna neman ini ko muna neman ilimi muna neman ƙarin sani kenan fi hadhal hayy fil ansari a wannan unguwar da take cikin mutanen Madina fi hadhal hayy a wannan unguwar fil ansari cikin mutanen Madina ma'ana unguwar mutanen Madina nan suka shiga suna neman sani qabla an yahliku kafin su hallaka kalmar da ba a fi amfani da ita ba har sai idan mummunar magana ce ake akan ta ko eh amma abin da yake nufi kafin su kare akwai ɗaiɗaikun sahabbai kenan da suka yi guntu a unguwar shine abin da yake nufi kafin su mutu fa kana awwalu mallakina shi alwalid a ubaratu ibn alwalid sai yake cewa fa kana awwalu man laqina farkon wanda muka ci karo da shi a cikin unguwar abul yasari shine mutumin da ake kiran shi abul yasar sahibun nabi sallallahu alaihi wa sallam abul yasar yace shi kuma sahabi ne na manzon Allah kira da mutum su tabbata a gare shi na'am shi abu da sarhi ne za mu dan taba kaɗan kafin mu ci gaba da tarjama ko mu ga bayani a cikin abin da ya faru cikin hadisi abu da sar cikakken sunan sahi ne ka'ab ibn amr haka ake kiran shi ka'ab ibn amr abu da sar yana daga cikin ko kuma shine mutum na ƙarshe da ya mutu a garin madina amma cikin wanda suka halarci yakin badar waye na ƙarshe da ya mutu a garin madina alal itlaq an manta ko mun faɗi na sahabi na ƙarshe da ya mutu ba tare da dabaibayi ba na ƙarshe a garin madina shi abu da sarhi ne na ƙarshe a cikin wanda suka je yakin badar in za ka kirga yan badar mutum ɗari uku da sha uku to shi ne na ƙarshen rasuwa a cikinsu a garin madina sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan ƙarami sun ce ɗan ƙaramin jiki gare shi kuma sannan bai da kauri banda banda bai da jiki kuma sannan bai da kauri ɗan ƙarami ne a yakin badar shine Allah ya kaddara ya kama Abbas ibn Abdul Muttalib bafa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan Abbas ibn Abdul Muttalib shi kuma aka ce dogon mutum ne mai jiki ka kaura amma sai ga wani dan karamin mutum ya kamo shi ya daure shi ya kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin kamamun bayi da ya ga wannan ɗan ƙaramin mutum ga babban mutum mutane suke ta mamaki ya aka yi wanda ya kamo abbas ga babban mutum shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a anaka alaihi malakun karimun wani mala'ika ne na musamman Allah madaukakin sarki ya turo shi ya taimaka ma ka kama bakwana dan a kawo shi cikin kamammun yaki a lokacin abbas bai musulunta ba duk wani magana da muke yi kenan ko yana cikin kamammun bayi da suka zo aka kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin badar da haka aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan shi Abul Yasar shine Allah ya bashi damar kwace tutar mushrikai a yakin Uhud shine farkon mutumin da ya fara kwace tuta a hannun mushrikai kwace tuta a hannun sojojin ku alama ce ta an ci galaba a kan inda kwarar yakin ta fara juyawa kenan musulmi suke ganin kamar an yi nasara suka sako daga kan dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu umarni wannan kuma ya sa salon yaƙi ga juya musulmi suka sha a wahala a wannan yaƙi to wannan dai abu yasar shine sahabin da yake mana wannan riwaya ta hadisi din da haka shi ubaratu ibn al-walid sai yake cewa shi abu yasar sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun duka kuma cikin tarjumar shi wa ma'ahu gulamul lahu lokacin da muka yi karo da shi din suna tafane shi da bawan shi shine gulam wa ala abil yasar yace a jikin abul yasar burdatun akwai wata riga suka ce riga ce da ake binta kamar da dinki ba falle ɗaya ba ce ko fari ko ja ko kaza akwai tsarin gare da yake sarkawa cikin kamar rigar jikin kasin kenan ko za a ga akwai sirkin baki a jikinta riga da dai ba fari ba ce sal ko ba ja ba ce sal ba kala ɗaya ba ce akwai sirkin wani dinki a jikinta ita ce suke karanta burda ko kuma duk riga da ta yi kama da su kwaya to ana kiranta alburda sai zama to kamar palmaram ko kamar yan shara ko ko kamar jamfa duk wani ana iya in dai bata wuce wannan size din ba ana iya kiranta kamar alburda yace to a cikin abul yasar akwai alburda wa ma'afiri da kuma ma'afiri shine suka ce wani irin mayafi ne ko zane ne da ake kawo shi daga wata kabila cikin mutanen Yaman da ake kiransu ma'afir to su da ake danganta musu wannan wa yake da suna wannan tufafin ake ce mashi ma'afiri wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri haka nan shi ma bawan shi irin tufafin da shi abul yasar bawan sa irin sa yasa sun yi galban habaru kenan ko shi saman iri daya kasar riga daban a saman riga daban kasar zane daban shi ma wannan saman mayafi daban kasan mayafi daban sun yi gambal habarin kenan kowa ya karɓi na kowa kenan misali a ce mayafi ne guda biyu wannan bulu wannan ja misali mu karɓe shi a haka ko sai ka ban ɗaya bulu ka karɓi ɗaya ja sai mu yi sulki ko dai ka sa bulun a ƙasa ko ka sa shi a sama ni ma ko in sa bulun a sama ko in sa ya ƙasa haka suke tafiya hida ba wannan shi kaga kenan gambal habarin suke tafiya kenan to suna haɗuwa da shi shi da yake ubaratu ibnu walid kamar saurayi ne dan tsantsam ne kenan ko dan gayu ne sosai irin da yan zamani yanzu sun gama sakandare ko suna yan sai tsantsam yayi wankan shi sai ga adan aika hinan gambal habaru babu kwalabo babu tumat ko na sai ce fa qultu ya ammi sai nace ya ammi law akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'afiriyat da ka karɓi wannan burda din ta bawanka sai ka bashi ma'afiri naka sai ya hada ko kuma kai ka karbi ma'ajir a gurdar shi ka bashi gurdar ka karɓi ma'afir ɗin ko kuma dai ka karɓi ma'afir ka ba shi burda ɗin a yi musanya kenan ko lau a hafta burdata guda mika wa a tsaita hu ma'afiriyar au a hafta ma'afiriyar hu wa a tsaita hu burdatar sai ta inda kun yi canji karɓi nasa ɗaya ka ba shi ɗaya ko ka ba shi ɗaya ka karɓi ɗaya sai ce mai kanat alaika hulla to da za ka tahi da cikakken set guda ɗaya wa alaihi hulla shi ma sai tahi da cikakken set guda ɗaya kaga shi kenan adan naku sai ku fita yadda ya kamata kenan kai set ni set misali yanzu idan za mu bada misali kamar ga malam Yusuf ga wannan mutumin ko ɗaya sai karɓi wannan ɗaya haka suka yi tafiyar su kaga misali wandan ustaz gashi bulu ne ai ko kuma rigar malam Yusuf brown ce to eh ya karbo wandan wannan sai wannan ya karbo wandan wannan kaga sun yi gaban habar sai ce to malam da ba shi wannan wandan mana ka karbo wandan sa kai ma karbo wannan wandan ka karbo nashi kowanne da zahiri cikakken sai a cikin kaga ya fi dacewa da hankali ya fi kama da gayu yace ina faɗin wannan maganar fa masahara asi shi abu lesar sai ya shafa kaina ya jajjaba shi irin shafa da muka yi magana wancan satin da ya wuce ku irin da ya ce kace anan dai abin da sai dan yaro ne har yanzu bai kawo ba kuma sahara asi wa qala sai ce allahumma barik fihi Allah ka sa mashi albarka Allah kai mai albarka wani lokacin haka magabata suke ko kuskure mutum yayi maimakon a haushi da fada ko a haushi da kyara yaushe aka yi ka banza mara kunya ga babanka ga kaza duk ba ai wannan ba sai shafa kanka sai ce Allah ya mai albarka mana Allah ya wa kan albarka ko kuma abin da yake faɗa shi har amma abin da ya faɗa Allahumma barik fika shi kuma mai koyace Allahumma barik fika sai mai ta kamar ya ce Allahumma barik fihi kamar wanda yake magana Allah ya mai albarka ya ibn akhi ya kai dan dan uwana yanzu ake so a bashi ilimi mai tsada kenan sai sai basura ainayya hataini wannan idanuwan na guda biyu da kace gani ya nuna sai ce sun gani basura ainayya hataini wasam'u aka rubutun mu yake ko amma dai wasami'a udhunayya hataini wannan kunnuwan nawa guda biyu sun ji idan ya gani kunnan ya ji wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta kiyaye aga da abin da ake nema na ilimi ya samu ido ya gani kunne ya ji zuciya ta kiyaye wa ashara ila niyati qalbihi lokacin da yake maganar zuciya sai ya nuni zuwa ga zuciyar da take rike kwajijiyar da take rike da jikin zuciya mana kamar jikin makogwaron sai nuna ko jikin kirjinsa ne a nan da jijiyar zuciya take sai ya nuni a nan gurin ne ya fa kalbi a wannan riwayar wata riwayar kuma manafa kalbi inda ake dauke da zuciya ta kirjinsa ne yake isharar zuwa ga ita kenan to waye gani waye ji mai zuciyar ta kiyaye sai ce annabiya sallallahu alaihi wa sallam ma'ana sun ga manzon Allah sun ji shi sun kiyaye a lokacin da yake maganar ya kulu yana cewa at'imuhum mimma ta'kuluna ku ciyar da su daga ku abin da kuke ci bayan ku idan kun tashi ba su abinci irin abin da kuka ci irin sa za ku ba wa bayan ku waksuhum mimma talbasuna ku tufatar da su daga irin tufafin da ku kuke sawa yace wannan haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku ba su abin da kuka shi su sa irin abin da suka sa sai shi Abu Nasar yake cewa wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya yace ni ko in bashi daga kayayyakin duniya mata'id duniya ahawanu alayya ya fi mun sauki riga ce a duniya in bashi wando ne a duniya in bashi yace wannan ya fi sauki min an ya khudha min hasanati yawm al-qiyama akan ya kwashe kyawawan ayyuka na a ranar gobe al-qiyama na danka riga na hana shi a je kisasi ko hisabi a gaban Allah a ce dalilin ka dinka mai kyau ka hana shi ka ci mai kyau ka hana shi azzabtaro lada kaza a bashi yace da amun wannan gara in yi gambal habar a duniya shi da abin da yake nufi kenan yace irin abin da na sahi ya sa in hi ne a sama a guri na to shi ne a ƙasa a gun shi in hi ne sama a gunsa shi ne a ƙasa a guri na yace to mu yi wannan shi ya fi mun alkhairi kan mu je gobe alkiyama ya ɗauki ladana saboda ban kyautata masa wajen zamantakewa ba wannan da yake gwada mana kenan hadisi din me muka fahimta cikin hadisi sai kai da garin malam fara sassaucin hali na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sassaucin hali da rahin girman kai ta yadda ya dide ta kansa da bawon shi na'am na'am akwai kyautatawa irin yadda ya sa haka ya sa mashi ko adalci da na kasa da kai duk yana fitowa a cikin hadisi amma duk maganganun uku duka a guri ɗaya suke fa da saukin halin da kyautatawar da adalcin duk a guri ɗaya ake Na'am. Na'am. Akwai kiyayewa da kiwon da Allah maɗaukakin sarki ya baka nan da suke karkashin ta. Na'am, shi ma da Na'am. Kan topic din maganar. Na'am. Shi ne abin da Imam Bukhari ya kawo hadisi. Irin abin da ka sa irin sa sa wannan yadda su yi gamban habaru. saboda in ya ɗauki jajaye ya bahi bulu ba irin sai ya sa ba in ya ɗauki bulu ya bahi jajaye ba irin sai ya sa ba to dan kar a samu sammatsi na san ya fi daraja na san ya fi martaba shi yasa ya da su kwatsa ɗauki ɗaya anan nima ɗauki ɗaya anan ɗauki ɗaya anan nima in ɗauki ɗaya anan ya samu fita lafiya kalau kenan wannan shi ne ya sa alwalid ibn ubada yake masa magana cewa da ka karɓi wannan manhajar zaman to kun yi set wannan ma ya yi set shi ne yake sai mashi ai da a ce mun je gobe alkiyama ya karɓi kyakkyawan aiki na gara ɗauki abubuwan duniya in bashi ya fi mun zama alkhairi a gaban Allah maɗauki to wannan aikin na sahabi me yake gwada mana kenan in har ya yadda zai fito da gambal habaru me yake gwada mana kenan wajen ci da bawa wajen tifatar da bawa kenan me hukuncin muke fiddawa kenan wajibi ne kenan irin abin da ka sa sai ya sa wajibi ne kenan irin abin da ka fi sai ya ci? Alaikum Na. Eh bisa fahimtar shi wannan sahabi kenan. Na'am. Ba wajibi ba ne. Na'am. Eh. Eh. Ba ya zama kalar ba. eh sai kake nufi eh eh yawwa ta dubu biyar ko kai ka sa ta dubu biyar shi ya sa ta dubu biyar ba na ne an yi kala ɗaya ba ko amma dai darajar ta zo ɗaya ko to ina da ba ta bambanta eh to mu kara hadisi na gaba sai mu tattauna ko na'am حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا جابر بن عبد الله yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wasiya bil mamlukina da wanda aka mallake su su ne bayi mazan ko mata khairan yana wasiya a yi musu abin da yake na alkhairi duwar abu na sharri a ɗauke musu a kyautata musu matuƙar kyautatawa haka ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manta ba a baya mun wuce manzon Allah karbashi ta karhe yana cewa as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum da wannan kalmar ya cika ina ku kula da sallah ku kula da sallah ku kiyaye haƙoƙin waɗanda kuka mallake su a matsayin bayi to nan ma sai ga mana cewa umarnin manzon Allah fa kullun shine bil mamlukina khairan ayi ayyukan alkhairi ga bayi wa yaqulu yana cewa abinda zai kama da wancan hadisin kenan ko at'imuhum mimma ta'kuluna ku ciyar da su daga abin da kuke ci wa albisuhum min labusikum ku tufatar da su daga irin tufafin wa albisuhum ku tufatar da su min labusikum daga tufafin irin tufafin da kuka sa irin tufafin za su sa wala tu'azibu khalqallahi azza wa jalla kada ku azabtar da bayin Allah madaukakin sarki da haka malamai sai suka kalli waccan maganar ta wannan sahabi din manzon Allah ya gaya mana at'imuhum mimma ta'kuluna nan ga Jabir ya faɗa at'imuhum mimma ta'kuluna ku ciyar da su daga ku abin da kuke ci wanda yasa suka tattauna to kenan wajibi ne irin abin da na ci wajibi ne irin wannan abin bawa na zai ci wajibi ne irin abin da na sa irin sa bawa na zai sa malamai suka ce ba wajibi bane ba umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce amru muwasa ne ba ai ba amru musawa ba amru muwasa shine abin da zai dauke maka hankali ko ya karya ma sha'awar ka ko kishin ka shine umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idan mutum ya sayo nama na naira dubu zai shiga gidan shi kun gani sai dan guda ce wani dauki daya wani dauki daya wani dauki daya me yake nufi da dauki daya wannan sha'awar da ta motsa muku ku karya ta amma wannan na saya ne saboda iyali na to irin wannan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da haka kai a matsayin ubangida idan ka sayo abu mai daɗi bawanka ya siyo kaza ya siyo kaza ya yi markaɗe ya gyara kaza an yi ma abinci mai kyau ƙashinsa ya tsaya ya saka gida to kada ka cinye kai kaɗai banda bawanka abin da ya kamata kan ka fara ce dan dauko cokali ka tsakura masa a faranti ne ka dan miƙa mishi ko da ba zan yi shi ya koki ba ko kuma idan ka ci dan rage masa dan kadan hi ma dai ya mai da yawun shi yin abin da wai ki ta mai da yawu ku a masa abin da zai mai da yawun shi da haka akalla a cikin wannan abincin ya samu abin da zai sa a bakin sa shi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka wasu malaman suka kalla haka a wajen tufafi in ka sa tufafi masu daraja masu alfarma to ka yi ƙoƙari shi ma daidai da abin da ya dace da ajinsa a masa irin wannan tufafi suka ce kowace ƙabila an sani kowane mutane an sani tufafin yana bambanta daga aji zuwa aji in ka zo ka nan garin misali wanda Allah ya hore musu kuɗi ƴan kasuwa da sarakuna tufafin da suke sawa ba irin sa malaman firamare suke sawa ba akwai ɗan bambancin kwaliti ko da sun taru a shadda ko a yadi akwai babbanci haka nan ka samu mutumin da Allah hore mashi dan kwangila ne yayi kwangila an samu riba in je sayo wani yadi dan naira dubu ahirin ahirin yadi dai dai yadi biyar dubu ɗari kai in ka ce za a masa irin shi baran gidan shi kai ka san barnar za ta yi yawa to shi ma sai ka duba irin na ajin sa yan dubu biyu ko yan dubu ɗaya sai a tanka masa shi ne abin da ya dace a wannan gurin nan wasu malaman suka ce a'a umarnin da ake yi wannan ga larabawa ake wannan umarnin wajibi ne irin abin da balarabe ya ce irin sabawansa zai sa wajibi ne irin abin da balarabe ya sa irin sabawansa zai sa banda sauran kabilu suka ce idan larabawa suna ƙasa a wajen abinci ba su da zarmewa wajen abinci a wani lokaci galibi gurasa ce wani lokacin a sa mata mai wani lokacin ba mai da aka sai manzo Allah ya musu umarni irin abin da kuka ci lalle bawon ku yake idan aka daga musu kafa shine ya ci gurasa da mai to in ya ba bawan sa gurasa ba mai in aka yi tati yana ci ba mu make kwanta rahin lafiya yasa to aka ce lalle duk abin da ya ci bawon sa yake dan saboda suna cin kamar abincin da yake hidi mafi kankanta da aka to lalle kar su fifita akan bawon su haka na a wajen tufafi larabawa ba su da alfahari har a yanzu ba ma in ka je masallaci mutum ɗari suna sallah duka sai ka da fararen kaya ne dogaye kuma to in aka ce a yi ƙasa da irin abin da suke sa gara yanzu ma a cikin kwalitin yadin ya bambanta ko amma da kwalitin yadin duk iri ɗaya ne to idan ka ce ya yi ƙasa da abin da yake sa to wani iri ne zai sa tsirara zai tafi ko kuma a farka rabi a bashi rabi kenan ko a gundule a bashi rabi yasa aka ce umarnin kamar na larabawa ne ake nufi irin abin da kuka ci irin sa bayan su za su ci irin abin da kuka sa irin sa bayan za su sa wallahu ta'ala alam amma da Imam Nawawi dai abin da yake tabbatarwa shine lalle umarnin ba na wajibi bane a yi abin da zai mai da yawo idan Allah ya hore maka ka sa dubu ɗari ɗari bayan ka sa na dubu ɗari ɗari in ka sa wannan mustahabbi ne yayi kyau idan kana da damar da zaka sa ta dubu ɗari saboda rigar ita ce jarin neman kuɗin haka zamani ya koma yanzu ko in zaka nemo kwangila dole ka zuba riga mai tsada kana zo an kasha magani yan sanda ma kan kai magana ya ruɗe ma kofar gidan gwamnati ka wuce dan rigar ta isa haka motar ta isa in ka je da ka je wurin sakatare ba maki ana kallon ka daukar appointment din da ka zo to in ka sa saboda irin wannan hadafin ba za a ce ba lallai bayan gidanka su ma irin wannan rigar sai kai musu Daka ana yi ne bil ma'ruf daidai abin da ya dace da al'adar gari wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace wala tu'azibu khalqallahi kada ku azabtar da bayin Allah wani akwai hadisi da yake fassara wannan gaba din idan bawan ku ya muku laifi idan za ku iya jure wannan laifin ku zauna da shi to ku jure ku zauna da shi idan ba za ku iya ba ku kai shi kasuwa ku sayar sai ku siyo madadin shi kada ku rika azabtar da shi ku rika bashi wahala ku rika cutar da shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ya sa mu kiyaye wannan kuma dai muna ta karantawa ne fa saboda mun tsinci cikin karatu amma duk wannan matsalolin kusan sai idan kun fara biyu za su dawo a yanzu dai ba bayi ko muna fata kan dai Allah daure muna rayuwar mu dai mu samu damar da zamu yi yakin inda damar ayi yakin kenan wataƙila an kamo bayi bai wani hukuncin sai ya dawo ya aiki a kansu dan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa duk wanda ya rayu ya mutu bai karanta wa zuciyarsa zai yi jihadi don ya taimaki addinin musulunci ba zai mutuwa da irin ta mutanen jahiliya lalle mutum yake ji idan dama ta samu idan rana ta zo za a yaki a taimaki addinin musulunci sai da a zauza yaki faɗayan biyu ne ko dai ku yi galaba ko su yi galaba wanda kuma ba a fatan a yi galaba a kan in an yi galaba a kan su za a kama yara za a kama mata za a kashe 'yan ta'adda manya da suke cikinsu babu su babil abis babin da yake magana dangane da matsayin zagin bayi bawa yana gidanka yana ma aiki ka iya zagin shi ko yar wanke wanken gidanka ta zo daga ƙauye ko coco da ita kazama sai ta fasa ma filas ɗinka na shayi ka iya zagin ta ka iya gaya mata bakar magana tun da yar ƙauye sai ka ce mata misalin yar ƙauye ko kazama ko mummuna shi ne abin da yake nufi da sababil abid yace haddathana adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحداب قال سمعت المعرور ابن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة yace shi ma'arur yake cewa na ga Abu Dharr bin Ghifari da idona wa alaihi hulla yana dauke da set na kaya wa ala gulamihi hulla kuma irin set din da yasa irin sa bawon shi yasa kaga shi ma Abu Zarrin kamar yana fassara maka wancan hadisan kenan na baya ko irin shigar da yayi irin tsayawa bawansa daidai da daidai fasalnahu an zalik sai muka tambaye Abu Zarrin me yasa ka aikata haka ya zaka wa bawanka irin dinkin da ka sa irin sa bawanka zai sa fa qala sai Abu Zarrin ya ce musu inni sababtu rajulan yace ni na zagi wani mutum ne na mai gori na ga mai bakar magana fashakani ilin nabi ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam fashakani sai ya kai kuka ko ya kai karana ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam wajen annabi tsira da mutum sabbata a gare shi fa qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce da ni a ayyartahu bi ummi ka aibata shi ne da uwashi musar magana suka ya fada ya fada ya fada ya fada sai ce mashi misali banza dan bakar mace saboda wanda suke mutum da hibawa ne baki kaga ba kyakkyawan zato wasa mai sisi kuma gaskiya ya faɗa aiko sai ya ce masa ɗan bakar mace ana irin wannan zagin har a yanzu fa ɗan ba awaye kako ɗan ba gida biya ɗan ƙauye ko ya ce a ayar ta hubi ummi ka aibata shi ne da uwashi kultu na'am babu su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya aikata to ya faɗi gaskiya kada ya wahalar shari'a da ake faɗa a zamanin ta ko ya ji hukuncinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gafara ba ne wa masa ne wa masa gafara sai ce kwarai da gaske qala sai ce da shi inna ikhwanakum khawalukum kaga ƴan uwanku khawalukum ni'imar Allah madaukakin sarki ne a hannu me yasa aka ba su sunan ikhwani inna ikhwanakum lalle ƴan uwanku khawalukum ni'imar Allah madaukakin sarki ce a hannu tare cewa kawal kama kawala kalmar kawal wajen fassara hudu gare ta sukan ce kawal ne mai kuta maka da ciwo ya kula maka da wannan dabbobin ke kula da ya dace to ana kiran shi kawal kamar muke yayi kake mai kula da lambunka da wajen abin shanka da abincinka kamar hadimin gida kenan shi ma ana kiransa kawal dabbobinka da abin da ka mallaka tsuntsaye da kaji da waye su ana kiran su kawal kamar ni'ima ko arziki da Allah madaukakin sarki sa a hannunku da haka kenan sai ce inna ikhwanakum lalle yan uwanku su wannan barorin da kuke kallo hawalukum ni'imar Allah madaukakin sarki ce a hannunku ko ma'aikatanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne sanya su a ƙarƙashin hannunku haka Allah ya tsara rayuwar sun zauna a ƙasan kafar in ka ji wani mutum kaga yana sarrafa bayi shi ya katar da kowanne ɗaya daga ciki zai iya masa duka amma ya katar da su goma Allah ya saukar da zuciyarsu suna bada suna masa aiki saboda Allah ya hukunta sai an samu ubangida sai an samu bawa yasa ya ce to su fa ƴan uwanku ne khawalukum ni'imar Allah ce ko kuma barori ne Allah ya sa su a karkashin kulawar ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akuhu tahta yadayhi sai ya ce manzon Allah ce Abu Dharr wanda dan uwan shi ya fado a karkashin hannun shi falyut'imhu mimma ya'kulu to ya ciyar da shi daga abin da yake ci wani yulbithu mimma yalbasu ya tufatar da shi daga abin da yake tufata wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku dora musu abin da yafi karfin ku yafi karfin su idan za ku ba bayan ku aiki to ku ba su daidai da karfin su daidai da abin da za su iya wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhu in kun ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu fa a inuhum to ku taimake su wajen zartar da wannan aiki haka aka karantar da haka aka karantar da Abu Dharr da ya faru to bisa abin da muka tattauna kenan ma iya koma hadisan baya wannan nuna mana cewa dai har yanzu kenan wajibi ne sai mun ciyar da bayan mu abin da muke ci mun ba su irin abin da muke sawa tun daga Abu Dharr kamar ya sake karfafar hadisan baya malamai suka ce kuma har abu zarrin ya rasu irin abin da yake kenan abin da yake yake ba bayan shi abin da ya sa shi yake sa wa bayan shi sai malamai suka ce shi kamar umarni ne aka yi na musamman na ɗaya da ɗaya ga abu zarrin shi aka wa maganar mutum da mutum don haka to shi a karantansa wajibi ne sai ya kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ya kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ci shi bayan su suke ci abin da ya sha shi bayan su suke sha na ga karatun namu kamar ba nutsuwa hangara tana ta yawo a cikin masallaci ko da aka yana ganin mu tsaya a nan gurin ko na dai kara wa rabban matsala amma dai hangara tana da yawo kuma ba nutsuwa gaskiya a cikin karatun shi kuma kyan karatun hadisi ya zama to nutsuwar ta fi haka din gaskiya in muka tsaya kuma ta zuba a jikin wani hawi da matsala ko kuma an kahe wuta karatu ba zai yi wahayo ko ya za mu yi to na? ga wani gajeren bayi ko? na? sai a sassauke ko? na na? so bara mu ƙara rabin babin ko ɗan gajeren babin sai mu kwana a kan shi ko? babu hal yu'inu abdahu mu koma waccan magana din ita waccan magana muka ce ɗaya da ɗaya aka wa Abu Dharr dan haka Abu Dharr ɗaya da ɗaya ya kiyaye magana tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kuma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yafi kowa zuhudu yafi kowa gudun duniya dan haka abin da wani ba zai iya ba a cikin sahabban himan Abu Dharr na iyawa saboda Allah ya sa mashi duniya ba komai bace a idane shi sannan abu na ƙarshe a cikin gabar hadisin shine in kana da bayi ko kana da barori to kada ka dora musu aikin da za su sha wahala kawai da gangan ka baka sai a rushe wannan gangon in an ruye ce to kuma ku ɗauko siminti a sake maidawa ko ginin ƙasa a ruhe ya ce to kuma a sake maidawa a ruhe a sake maidawa to ba a bai irin wannan aiki ko kuma anan gura ce ai wani dutse ne anan gurin ya kusa dala sai ka ce a bayan sa to ina so kafin je daga Lagos ku haka rami ku tono mu wannan dutse ba a yi ko ka je ka duba gonarka ta kusa safiya biyu sai ka ce masa kannan kan magariba ka kare mu wannan gonar a hankalce ba za ta yi ba kenan to ba a dora wa bawa abin da yafi karfin shi daidai da karfin sa ake dubawa abin da zai iya shi ake dora masa bawa wannan ladabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ko bara a gare ka mai aiki a gidanka in zaka bashi aiki ba ai aiki daidai karfin shi in kuma akwai aikin da dole sai an yi kuma yafi karfin shi shine manzo Allah ce fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum abin da yafi karfin su fa ainuhum to ku taimake su aikin da ka sa kana aunawa ka san aikin ya fi karfin shi to da ya dauki diga yayi kwat daya kwat biyu to kai ma sai ka sille rigarka sai ka bar an da waya a ciki ka dan sa dogon wandon ka kama ka kace bur yana yi kana yi yana yi kana yi idan aikin za a yi awa bakwai ana yi in kuka yi awa biyu kuna yi ba an ci hudu ba kenan sauran awa uku sai ka ce masa to Allah ka mun afuwa zan tafi ofis amma ba da wannan ba aikin da nake jin jiki na ina ji tare za mu kare wannan aiki amma Allah ya sa ta kare kuma ba kare ba kuma na dama ci gaba sai ka tafi ko ba komai zuciyarsa za ta yi sanyi kenan wannan ba dan Allah ya kaskantar da shi bane ba dan yana kangin bauta bane sha wannan wahalar irin aikin da nake irin sa ubangida na yake to wannan abin da zuciyarsa za ta sa masa na gilli da kullata ka karya ne saboda kun dauki tsawon lokaci kuna aikin tare da shi wanda ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma har a cikin gidajen mu haka ya kamata kana da bara yake maka sharar kofar gida yake share makwata yake gyara makwata wannan albashi kake biya shi wata rana yana zuwa da ya fara kai maka zo kusa ina karbanin tsintsiyar mu ga sai kai sawu daya biyu uku kai kusan rabin aikin sai ka ce masa ina bara jin watsa ruwa ga zan makara to zai ji wannan aikin ba kaskanci a ciki saboda kai ma irin aikin kake wata rana ya zo yana jan kwatar kai ma haika karɓar jagarar ka ja ka ja ka ja ka fito ta ka tattara watakila ka zuba a bukiti ka ɗauka ka kai bola ka zubar to zai ji aikin ba kashi ba na ƙasa a ciki tunda kai din da ka sa shi aikin kai ma kana irin wannan aiki in mace ce a gida tana da yan wanke wanke kada tana kwance akan kujera ka rika tura mata kwano kwar kwar ɗauki wannan share mun nan to su ma bai dace ba wata rana idan tana wanke wanken ta ɗauko kujera dan aiki ya mata sauki sai ta zauna sai ta rika wankewa tana bata tana daurewa ko ita uwar gidan tana daurewa tana ba yarinyar gidan tana daurewa sai a zauna lafiya ka dauka jini in abinci ne take yi wata rana ta zauna ta tsaya ta to duk gillin da yake cikin zuciyarta za ta rage in tana tunanin ta muku barna da ta'asa to za ta rage saboda ta abin da take ji na tashi ne kuma kuna yi in ba a yi ko ta rana za ta cutar da ku kamar yadda barorin gida da yawa suna cutar da masu gidan kenan in sun sha wahala sun sha wahala to yadda lalata muku abinci ko su lalata muku abin sha ban na son faɗa kawai ta koya haɗe ko Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace to za ga dai addinin musulunci abin da yake da bukata kowa ya ji a zuciyarsa fa shi ba kaskantacce bane ba wulakantacce bane ba Imam al-Bukhari ya ce hal yu'inu abdahu to ya dace mutum ya taimaki bawan shi a ayyukan shi حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام ابن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقاكم إخوانكم بايونكم ينقوانكم فأحسنوا إليهم وكيوتا تامسوا استعينوهم على ما غلبكم ku nemi taimakonsu akan abin da ya fi ƙarfinku galibi abin da barori suke iya yi masu gidajensu ba sa iya yi isa ce to ba laifi ku nemi taimakonsu alama ghalabakum akan aikin da yafi karfin ku wa ainuhum su kuma ku taimake su alama ghulibu akan abin da aka fi karfin su ma'ana suka samu aikin da yafi karfin su to anan ku taimaka musu ku agaza musu ko ku dauko yan kwadago su taya su ko ku haɗu da su da yan kwadagon a taya su wannan shine abin da ya dace amma mala sai shi wannan hadisin da'ifi ne akwai wanda ba san shi a cikin hadisin ba banda kuma ba faɗi sahabin ba amma illa faɗin sahabin ba ita illa ta hadisi din ba حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي يونس عن ابي هريره انه قال ابو هريره اعين العامل من عملي كتمكي mai aiki akan aikin shi wanda aka bashi aiki jinga ce ko fangila ne ko yaran gida ne to ku taimaka masa kan wannan aikin da yake yi fa inna amilallahi domin shi mai aikin Allah la yakhibu baya baci ko kuma baya tabewa ya'ani alkhadim yana nufin khadimi ma'ana khadiman ku da kuke kallo Allah bai fiye tabar da su ba Allah bai fiye walakantar da su ba matsawa sun kiyaye aikin Allah sun kiyaye haƙƙin mai gidansu to Allah madaukakin sarki na agaza musu na taimakon su wata kadin sun yi addu'a ta alkhairi ko ta mummuna a dalilin an cuce su duka rafiya ce isa ke ta to amiran lahi mai aikin Allah madaukakin sarki la yasibu baya tabewa yace ya ani alqadim ina nufin khadiman gidanmu wallahu ta'ala adam dan haka sai mu kwana anan gurin abinda muka fara da mun daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace din na'am na'am kuma wannan an kawo ta da ba lalle bane insha Allah na'am na'am yan uwa suke gaya mana cewa da Allah ana neman taimako injin da yake aiki suka ce banda ma an kawo ta gaskiya da ba lalle bane ma isa karatun da zamu tashi a yanzu kenan haka abin da za a ƙara nasar mai ana buƙatar shi sannan injin yana da buƙatar yan gyare-gyare ƙanana da haka wanda Allah hore musu abin da za su taimaka su taimaka Allah ba da ikon taimakawa din yan tambayar da zamu karanta wannan sai Allah mai da malam gida lafiya amin sun ma amin malam ina tambaya mai hukuncin wanda yake sa mahaifiyarsa kuka mutumin banza ne lalatacce ne kuma shi ma Allah zai haɗa da wanda zai sa shi kuka ya rika sa shi kuka har ya koma ga Allah banda azabar da zai hanga ita a wajen ubangiji assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya da imani amin malam tambayar ita ce ya halatta a yi amfani da suturar da take ɗauke da sunan Allah dan na ga wata rigar jinjirai mai sunan Allah a jikinta kenan bai dace ba a rika rubuta sunan Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a jikin riguna ko a jikin takalma saboda akwai nau'i na wulakantarwa da wasa da sunaye din a cikin shi da haka abin da yafi dacewa shine kambama sunan Allah madaukakin sarki wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda ya kambama abin da yake da alaka da shari'o'in Allah madaukakin sarki wani alama ce ta tsoron Allah din Allah ya sa mu dace malam da yaushe ne lokacin sallar walaha sallar walaha ke fara kuma malam da yaushe ne yake fita Allah ya kara malam lafiya lokacin da rana ta dago a iya cewa ta daga tun daga karfe 8 inda ta bar lokacin da za a ganta wannan lullumin ta dan fara dumi ket ko ya yake daga lokacin a iya sallar walaha za a iya tayi har sai ta je dabda za ta fara zafi ta je tsaki a lokacin ake denawa ita lokacin da ta fara zafi kuma kan ta je tsake ita ta ake karanta salawatun a salawatul awabina hina tarmadul fisal na'am malam mutum ne ya koma ya kawo ma kuɗi a jiya yace zai karɓa nan da wani lokaci to kafin lokacin sai ka yi amfani da kuɗin ko ta hanyar kasuwa ko wani abu da lokacin yayi yana zuwa sai ka ɗauko ka bashi adadin yadda ya baka malam hakan da matsala da matsala in ba ku yarjejeniyar za ka yi amfani da shi ba ko ya da cewa za ka yi amfani da su abin da ya baka ajiya su ake so ka mai da mushi yana kawai kai ga mafita to a matsayin ɗan kasuwa zan bi masu cikin kasuwa in ka zo karba zan kawo maka shike nan an gama ga kuɗi ka ce a'a ba zan iya ajiyewa ba saboda zan fita neman rancen kuɗi kuma babu yadda za a yi da rance a gudi kuɗi a gudi an tafi rance zan yi amfani da shi amma tabbasar ka bukata zan baka in amince shi kenan in ba haka ba yadda aka baka haka ake so ka dawo da su wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin